الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da sake haduwa a wannan yini na ainihin wato litinin talatin ga watan uku watan rabi'un al'awwal hijiran manzo sallallahu alaihi wasallam 1447 a ci gaba da karatun littafin ash-shama'ilul muhammadiyya na al'allamatul imamul hafizu abu isa tirmidhi rahmatullahi ta'ala alaihi za mu tashi babu ma ja'a fi sifati naumi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam shi ne karatu na sha biyu insha Allah na'am annasu
قال أبو عيسى رحمه الله تعالى باب ما جاء في نوم رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن عبد الله بن يزيد عن البراء بن عازب رضي الله عنهما رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أخذ مضجعه وضع كفه اليمنى تحت خده الأيمن وقال رب قني عذابك يوم تبعث عبادك
na'am
قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة عن عبد الله مثله وقال يوم تجمع عبادك na'am babin da ya zo kan sifatu naumi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ko fi naumi rasulillah sallallahu alaihi wasallam amma nan sifar ya ambata ko sifar yanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake bacci addu'ar da yake yi da yanda yake kwanciya daga muhammad ibn al-muthanna daga abdurrahman bin mahdiyin daga isra'il ibn abi yunus ah, ibn abi ishaq isra'il bin yunus bin abi ishaq daga abu ishaq kakan shi kenan wa huwa a'lamun nasi bi hadithi jaddihi daga abdullahi bin yazid abdullahi bin yazid al-khitmi ah, ko al-khatmi sahabiyun saghir daga al-bara bin azib رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أخذ مضجعه Nabi sallama ya kasance idan ya ɗauki gurin kwancinsa mana in ya kama gurin kwanci ya kakkaɓe shimfiɗarsa wada'a kaffahu al-yumna tahta khaddihi al-ayman yakan ɗaura tafin hannun shi na dama a ƙasan wato ainihin a kuncin shi na dama sai ya kwanta a saman tafin hannun nashi wa qala rabbi qini azabaka yawma tab'athu ibadak ce ya Allah ka kare ni daga azabarka a ranar da kake tattara bayinka hadisin wato anan yana da rauni amma asluhu thabit raunin da za a ce an'ana ne ta Abu Ishaq as-Sabi'i to isnadi na biyu shi kuma daga da wannan isnadin dai zuwa kan Abu Ubaida abu ubaida ta bin abdullahi bin mas'udin kenan abu ubaida ta bin abdullahi bin mas'ud al-kufi wanda ya kasance thiqa ne min al-thalitha wa min rijal al-jama'a min kibar al-thalitha الراجح شيني بيجي daga baban shi ba inda al-hafiz yace wal rajih annahu lam yasihha sama'uhu min abihi ya rasu ba'da al-80 na'am طيب eh an abdullahi mithla okay waga riwayar ibn mas'ud kenan an abdullah kenan baban nashi amma sai dai shi ya ce yawma tajma'u ibadak madadin tab'athu ibadak na'am صلى الله عليكم حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا سفيان عن عبد الملك بن عمير الربيعي الربيعي بن حراج عن حذيفة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه قال اللهم باسمك أموت وأحيا وإذا استيقظ قال الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور محمود بن غيلان دغ عبد الرزاق بن همام دغ سفيان الثوري دغ عبد الملك بن عمير دغ ربيعي بن حراش أبو مريم العبسي الكوفي ثقة عابد مخضرم من الثانية ومن رجال الجماعة مات في حدود السنة سنة 100 daga Hudhaifah ibn al-Yaman radiyallahu anhuma yake cewa Annabi sallama ya kasance idza awa ila firashihi idan yazo zuwa ga shimfidar shi awa ya awi iwa an ma'ana ya zo zuwa ga guri zai zai kwana a gurin awa bihimul mabit ila ghar ko kaga gurin kwana ya kai su guri kaza to ya zo zuwa ga shimfiɗa sai ya ce Allahumma bismika amutu wa ahya ya Allah da sunanka nake rayuwa kuma da sunanka nake mutuwa ga mutuwa naumatu sughra kenan shine bacci Allahu yatawaffa al-anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha fayumsiku allati qada 'alayha al-maut wa yursilu al-ukhra ila ajalin musamma وإذا استيقظ إن يفرك قال الحمد لله الذي أحيانا بعد بعد ما أماتنا وإليه النشور dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah da ya raya mu bayan ya kashe mu kuma gare shi tattara mutane da tashin alkiyama za a koma na'am قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا المفضل بن فضالة عن عقيل وراه عن الزهري عن عن عروة عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه فنفث فيهما وقرأ فيهما قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس ثم مسح به ما استطاع من جسده يبدأ بهما رأسه ووجهه وما أقبل من جسده يصنع ذلك ثلاث مرات
نعم حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن سلمة بن كهيل عن كريب عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نام حتى نفخ وكان إذا نام نفخ فأتاه بلال فآذنه بالصلاة فقام وصلى ولم يتوضأ وبالحديث قصة طيب قتيبة بن سعيد دقاء المفضل ابن فضالة القتباني كان المصري ثقة عابد ثقة عابد وهو من الطبقة الثامنة يا رسول الله تمانين دقاء to amma sai dai riwaya shi ko ibnu sa'adin da ya da'afa shi yayi kuskure al-asl cewa thiqani min rijalil jama'a daga uqayl uqayl ibnu khalid ken uqayl ibnu khalid al-aili abu khalid al-umawi maulahum thiqatun thabtun min as-sadisa min rijalil jama'a ya rasul 144 yace urahu ani zuhuri ina tsammanin cewa daga zuhuri ne kaga nan shakka ce amma hadisin a wato ya zo da cewa ba da shakka ba hadisin asalin shi yana cikin sahihain ya zo a wata riwaya ta bukhari daga zuhuri ba tare da shakka ba sannan allaith ya mai mutaba'a allaith ya ma'uqail mutaba'a daga zuhuri wato ainihin a cikin riwaya ta daban cikin bukhari daga urwa daga aisha radiyallahu anha ta ce annabi sallama ya kasance in ya zo ga shimfiɗa kulla laila kulla lailatin a kowane dare jama'a kaffaihi yakan haɗa hannayensa biyu fa nafatha fihima sai tofi a cikin su wa qara fihima qul huwallahu ahad qul a'udhu bi rabbil falaq qul a'udhu bi rabbin nas thumma masaha bihima mastata'a min jasadi sannan sai ya shafa abin da ya sawwaka na jikinsa yabda'u bihima ra'sahu wa wajhahu yakan fara shafar kan shi da fuskar shi da hannayen wama aqbala min jasadihi da abin da yake saman jikin shi yasna'u dhalika thalatha marrat yana yin hakan ainihin wato so so uku yana yin hakan so uku amma cewa so ukun to shi bai tabbata ba na'am dai na gaba an karanta ku ibnu basharin daga ibnu mahdi daga sufyan shine al-thawri daga salama ibn kuhayl al-hadrami abu yahya al-kufi thiqatun min al-ashira thiqatun min rijal al-jama'a min tabaqati ar-rabi'a daga kurayb ibn abi muslim al-aslami mawla ibn abbas al-hashimi mawla ibn abbas abu rashidin thiqatun min al-thalitha ya rasu 98 daga ibnu abbasin yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallama yayi bacci har sai da yayi munshari wa kana idza nama nafaha nabi ya kasance in yayi bacci yakan yi munshari dama ana jin munsharin shi daga alama ce ta lafiya kun gane ko Mm, alama ce in bacci yayi daɗi idan mutum yana munshari to bacci yayi bacci kenan fa atahu bilal fa adhanahu bis sala bilal yazo ya ma annabi sallama shelar sallah al adhan anan da ma'anar i'lam adhanahu yani a'lamahu fa qama wa salla wa lam yatawadda nabi ya miƙe yayi sallah bai sake alwala ba fi fil hadisi qissa amma mun san bacci na warware alwala ko bacci yana warware alwala al'ainan wika ussa fa idza namat al'ainan istatlaqa alwika sannan hadisin safwan ibn safwan ibn assal cewa kana rasulama ya amuruna idza kunna safara alla nanzi'a khifafana thalathata ayyamin wa layalihin ce illa min janabatin lakin min bawlin aw gha'itin aw nawmin ya nuna nawm shi ma yana warware alwala فما شيء النبي صلى الله عليه وسلم ليس كمثلنا فإنه ذكر أنه ينام عي... تنام عيناه ولا ينام قلبه shi idan shi ne ke bacci zuciyar shi ba ta bacci shi yasa ma mafarkin shi shi gaskiya ne daga anan hukuncin shi ya bambanta hadhihi khasiyatun lahu khususiyya wa fil hadithi qissati a hadisin akwai qissa wadda malam bai kawo ta anan ba makhafatal idala na'am
أحسن الله إليكم قال حدثنا إسحاق بن مسعود قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا آوى إلى فراشه قال الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي إسحاق بن منصور الكوسج عفان بن مسلم يقينه إذا شك عن حديث تركه إذا شك في حديث تركه كما يندى ابن المديني أنبته حماد بن سلمة دق ثابت ابن أسلم البناني وحماد من أثبت الناس في ثابت كما أسلفنا لقى أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه النبي إن يزوزوا قشن فدش قال الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah wanda ya ciyar da mu ya shayar da mu ya biya mana bukatunmu wa awana ya gatanta mu da masauki da gurin zama fakan min malla kafiya lahu wala mu'uyi akwai da yawa cikin halittu kam wannan ba kam ce ta istifhami ba kam ikhbariya ce kammiya da yawa cikin halittu akwai waɗanda ba su da mai biya musu bukata ba su da gurin kwanci ko gurin ainihin wato samun gata wato daga cikin kafirai kenan mu mun gode ma Allah akan ni'ima ta musulunci da kyautatawa da arzikinsa na'am
أحسن الله إليكم قال حدثنا الحسين بن محمد الجريري قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن سلمة عن حميد عن بكر بن عبد الله المزني عن عبد الله بن رباح عن أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا عرس بليل اضطجع على شقه الأيمن وإذا عرس قبيل الصبح نصب ذراعيه ذراعه ووضع رأسه على كفه الحسين بن محمد الزريري البلخي كان مستورني من الحادية عشر من رجال الترمذي وحده سليمان ابن حرب سليمان ابن حرب الأزدي الواسطي ثقة إمام حافظ ثقة إمام حافظ ya rasu 222 Ahmad ibn Salama Humayd ibn Abi Humayd al-Tawil Bakr ibn Abdullah al-Muzani Abu Abdullah al-Basri thiqatun thabtun jalilun min al-thalitha wa tuwfiya 160 106 106 ya rasu huwa min rijal al-jama'a عبد الله بن رباح الأنصاري أبو خالد البصري ثقة من الثالثة أيضا قتلته الأزارقة in ta'adda suka kashe shi mabiyan nafi' ibn al-azraq sune ake kira al-azariqa khawarij ne min al-khawarij al-awwal mafhum daga abu qatada ta al-harith ibn rabi'i al-ansari radiyallahu anhu wa ardahu anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam kana idha 'arrasa bilaylin za Allah sallallahu alayhi wasallam ya kasance in ya yada zango da daddare karshen dare haka idan ya yada zango cikin tafiya ittaja'a ala shiqqihi al-ayman yakan kwanta a tsagin jikin shi na dama wa idha 'arrasa qubayla as-subhi idan ko ya yada zango dabda asubahi nasaba dhira'ahu yakan kafe zira'in shi wa wada'a ra'sahu ala kaffihi sai ya daura kanshi a saman tafin hannun shi kenan ba bacci mai nauyi yake so yayi ba na'am wannan isnadin kaga zai zamanto da'ifi saboda kasancewar alhassan bin muhammadin al-jurairi shaykhul musannif ya kasance mastur ne wa huwa nau'in min al-jahala lakin al-haditha ya zo ta wata hanya a cikin sunan tirmizi ta hanyar ishaq ibn rahuya kaga kenan ya samu mutaba'a qawiyya kafiya shafiya na'am أحسن الله إليكم alaikum قال باب ما جاء في عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا قتيبة بن سعيد وبشر بن معاذ كلاهما قال حدثنا أبو عوانة عن زياد بن قلاع علاقة عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى انتفخت قدماه فقيل له أتت- أتتك أتتكلف هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر قال أفلا أكون عبدا شكورا قتيبة بن سعيد تارد بشر بن معاذ العقدي صدوق من رجال الترمذي والنسائي وابن ماجه ومن الطبقة العاشرة وقد توفي 240 ديدي دقى أبو عوانة عبد الله بن الوضاح ابن عبد الله اليشكري من رجال الجماعة دقى زياد ابن علاقة ابن علاقة الثعلبي الثعلبي أبو مالك الكوفي ثقة رمي بالنصب بالنصب وهو من الطبقة الثالثة يا رسول دليل 35 من رجال الجماعة لقى المغيرة بن شعبة رضي الله عنه وأرضاه يتي صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى انتفخت قدماه النبي صلى الله عليه وسلم يتين صلى هسيدك أفافوا سكا كمبرا انتفاخ يسيد سكا كمبرا وترواية حتى تورمكو نعم قدم فقيل له سأكتي مشي ثبتت في الرواية الأخرى أن القائلة هي أمنا عائشة رضي الله عنها أتتكلف هذا إن زد كنك ككي جمر ون وهلا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر alhalin Allah ya gafarta maka duk abin da ya gabata na zunubanka da ma wanda za ka yi nan gaba ga kaddarawa da ka shirya wani laifi kakkafa sama ka yi Allah ya yafi amma duk da haka ba zai iya laifin ba to da ya ja zuciyar ta natsu da bautar Allah نعم wa alamu anna Allah yahulu bainal mar'i wa qalbi ibn al-qayyim ya mata babi a cikin al-fawaid in ka kai matsayin Allah yana son ka wani zunubin kana son ka yi ma ba za ka iya ba نعم ga kudin nan ba- kuma kana da bukata kawai ka satan ne fa ka je ka kashe sai ka kasa نعم so da imani ya rufe zuciyarka الله shi yasa su Uthman aka ce ma darra Uthman ma fa'ala ba'da al-yawm duk abin da yayi je yayi kawai sai ya shiga aljanna amma ya kasa saba ma Allah الله to wayannan su ne bayin Allah na kware to annabi sallallahu alaihi wasallam ta ce mai an gafarta ma ma taqaddama wa ma ta'akhkhar ishara ila bidayati suratul fatih ko qala sai ce afala akunu abdan shakura naji an yafe min to dan me bazan gode ma Allah ba ba na zama bawa mai godiya ga Allah ba ita wannan ibadar da kafa ta kumbura fa ba ta neman tsari daga wuta bane نعم ba ta neman aljanna an bashi aljanna an tsare shi daga wutar wannan ta godiya ce الله الله mu da ba mu da tabbas mun kasa kuma wane mutum ma amma idan ka kwatanta saddidu wa qaribu ko ka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ku yi daidai ko kuma ku kusanci daidai domin dan adam ajizi ne Allahul musta'an ai na'am أحسن الله إليكم قال حدثنا أبو عمار الحسين بن حريث قال حدثنا الفضل بن موسى عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي حتى تلم قدماه قال فقيل له أتفعل هذا وقد جاء أن أن الله قد غفر لك وما تقدم من ذنبك وما تأخر قال أفلا أكون عبدا شكورا
نعم آه، أبو عمار الحسين بن حريث المروزي ثقة من العاشرة الفضل بن موسى السياني والسيناني ثقة ثبت ربما أغرب من التاسعة برجال الجماعة يا رسول الله 92 محمد بن عمرو محمد بن عمرو بن, مل- بن علقمة بن وقاص الليثي صدوق له أوهام يا قبات من التاسعة يا رسول الله دا أربعين دبير دقى أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف من كبار التابعين وعلمائهم وفقهائهم وعد من الفقهاء السبعة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي حتى ترم قدمه manzo sallama ya kasance yana yin sallah har kafafuwan shi su kumbura فقيل له أتفعل هذا وقد جاءك أن الله قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر قال أفلا أكون عبدا شكورا نعم.
الله أكبر نعم أحسن الله إليكم قال حدثنا عيسى بن عثمان بن عيسى بن عبد الرحمن الرملي قال حدثنا عمي يحيى, يحيى بن عيسى الرم- الرملي عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم يصلي حتى تنتفخ قدماه فيقال له يا رسول الله تفعل هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر قال أفلا أكون عبدا شكورا عيسى بن عثمان بن عيسى بن عبد الرحمن الرملي النهشلي الكوفي صدوق من الحادية عشر من رجال الترمذي ترمذي يا رسول الله بيو ده همسن ده yace daga ainihin ammin shi Yahya ibn Isa ar-Ramali Yahya ibn Isa ar-Ramali ah, al-Fakhuri kenan al-Fakhuri al-Jarrar saduqun yukhti'u rumiya bit-tashayyu'i min at-tasi'a من الطبقة التاسعة أي نعم من الطبقة التاسعة يا رسول الله بيودة دقى الأعمش سليمان بن مهران دقى أبو صالح السمان صاحب أبي هريرة دقى أبو هريرة رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم يصلي النبي يا كسن يكن ميك تسلى حتى تنتفخ قدماه هكفافون شسكمبرة فقيل له فيقال له يا رسول الله تفعل هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر قال أفلا أكون عبدا شكورا كذلك نون ينانون وتابي ورسوفاي da suke gana akwai wata marhala da in mutum ya kai ya wuce bauta saboda wai wa abu da rabbaka hatta ya atiya kal yaqin shi ko yaqin al-maut ake nufi shine fassarar dukkan sahabbai da aka ba wani mataki da mutum zai kai ya wuce bautar Allah da ana wucewa da su annabi sun yi ritaya sallallahu alaihi wasallam har ya bar duniya cikin ibada yake har ya bar duniya da aka ba wani kuma manzila ko wani matsayi da ya wuce ibada rahmukallah ba wani matsayi da ya wuce iba ba wani duk matsayin da bawa zai kai bai wuce a kira shi bawan Allah ba wa mimma zadani sharafan wa izza wa kittu bi akhfasi ata'u thurayya dukhuli tahta qawlika ya ibadi wa an arsalta ahmada li nabiyya Eh, mas'ala ibn taymiya littafi yayi mata tambaye shi akai mai waishin bawa yana wuce matsa- matakin ibada cikin kusanci ga Allah sai ya rubuta littafin al-ubudiyya da ƙarshe ya yi raga-raga da 'yan hululi da al-ittihad daga cikin gulatul mutasawwifa wal iyadu billah na'am أحسن الله إليكم alaikum قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن الأسود بن يزيد قال سألت عائشة رضي الله عنها عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل فقالت كان ينام أول الليل ثم يقوم فإذا كان من السحر أوطى ثم أتى فراشه فإذا كان له حاجة ألم ألم بأهله فإذا سمع الأذان وثب فإن كان جنبا أفاض عليه من الماء وإلا وإ- وإلا توضأ وخرج إلى الصلاة.
محمد بن بشار بندار دقى محمد بن جعفر غندر دقى شعبة بن الحجاج أمير المؤمنين في الحديث دقى أبو إسحاق السبيعي دقى الأسود بن يزيد النخعي دقى أمنا عائشة رضي الله عنها يتي يا تنبيت قمد سلر من زن الله صلى الله عليه وسلم دددر فقالت كان ينام أول الليل ثم يقوم farkon dare annabi yana kwana ya bacci sannan sai ya tashi fa idza kana min as-sahari idan lokacin asubahi ya ta lokacin sahur autara sai ya witri in yi sallah ya sallah kenan thumma ata firashahu sannan ya je ga shimfada shi fa idza kana lahu hajatun alamma bi ahlihi in yana da wata bukata sai ya kusanci iyalansa fa idza sami'a al-adhana in ya ji kiran sallah wathaba sai ya zabura baya baya baya bari bacci ya galaba akan shi fa in kana junuban afada alaihi min alma idan yana da janaba sai ya watsa ruwa akan shi hadha wajhu ka- kifaya kawai ruwa a watsa ruwa akai ko ina ya samu ruwa ta'mimul jasadi bil ma huwa الضابط الوحيد في غسل الجنابة وإلا توضأ وخرج إلى الصلاة إذن باب جنابة زكين شسي الولاية تفزوا سلا نعم أحسن الله إليكم قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس حاء وحدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا معن عن مالك عن مخرمة بن سليمان عن كريب عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه أخبره أنه بات عند ميمونة وهي خالته قال فاضطجعت في عرض الوسادة واضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم في طولها فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا انتصف الليل أو أو قبله بقليل أو بعده بقليل فاستيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل يمسح النوم عن وجهه ثم قرأ العشر الآيات الخواتيم من سورة آل عمران ثم قال إلى ثم قام إلى شن معلق فتوضأ منها فأحسن الوضوء ثم قام يصلي قال عبد الله بن عباس فقمت إلى جنبه فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده اليمنى على رأسي ثم أخذ بأذني بأذني بأذن اليمنى ففتلها فصلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين قال معبد ست ر- في ست مرات أو ثم أوتر ثم اضطجع حتى جاءه المؤذن فقام فصلى ركعتين خفيفتين ثم خرج فصلى الصبح نعم قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس يحول شي إسحاق بن موسى الأنصاري لقى معن بن معن بن عيسى معن بن عيسى نعم من كبار علماء من كبار تلاميذ مالك دقى مخرمة ابن سليمان الأسدي ثقة من من ال- من ال- الخامسة ومن رجال الجماعة يا رسول الله تلاتين دقى كريب ابن أبي مسلم مولى ابن عباس دقى ميجدنش عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه أخبره أنه بات عند ميمونة وهي خالته ya kwana gurin maimuna bintul harith yar uwan mahaifiyar shi ce mahaifiyar abdullahi bin abbasin ah, yar uwar maimuna bintu al-harith ce mahaifiyar abdullahi bin abbas ce umul fadl umul fadl bintul harith matar al-abbas bin abi talib radiyallahu ta'ala anhum qala yace fattaja'tu fi ardi al-wisada sai na kwanta ta gefen wato ainihin fadi fadin shimfida fadin shimfida haka kenan tunda shi bai da tsawo yana yaro karami wattaja'a rasulullah sallama wa ahlihi fi tulihi annabi sallama da iyalansa suka kwanta ta tsawon shi haka fa nama rasulullah annabi yayi bacci hatta idan tasafa al-layl sai da dare yayi rabi aw qablahu ko kafin rabin dare bi qalilin da kadan aw ba'dahu bi qalil ba agogon da za a lissafa sai dai at-tahri ko نعم istaiqadha rasulullah sallallahu alaihi wasallam faja'ala yamsahu an-nawma an waji annabi sai ya farka yake goge bacci daga fuskar shi ba za ka fasara da kwantsa ba ko amma dai yana goge fuska haka dai saboda bacci ya sake shi sallallahu alaihi wasallam li anna ma ya'tari ibn adam ya'tari an-nabiy nabiy sallallahu alaihi wasallam illa ma fi ma fihi naqs an gane ko abin da yake na- naqasa da da'af na na shakhsiyya wannan shine ba a jingina wa annabi sallallahu alaihi wasallama kamar hassada da ainihin wato kiyayya da bakin ciki da kyashi da mugunta duka ba shi da su amma duk wata ɗabi'a ta ɗan adam annabi sallallahu alaihi wasallama tana samun shi domin ya ce kul innama ana basharun mithlukum an fahimta ko ثم قرأ العشر الآيات الخواتيم من سورة آل عمران النبي كرنت آيوي قوما ننكر شن آل عمران إن في خلق السماوات والأرض إلى آخرها ثم قام إلى شن أو شن معلق سنن يتفزوا قوات سلكار تكيراتي فتوضأ منها يي الولادة قريتا كنن كلا أسئي الولاد تند أراتي سلكا كنا أسئي زائم زي الولاد سنة كامر الولاد أسئي استي الولاد ماتاني gane ko fa ahsana wudu'ahu ya kyautata alwalarsa thumma qama yusalli ya miƙe yana sa ibn abbas yana kallo shi ba kwana yi ba la'alla dama ya zo ne ya koyi wata ibada ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam li'annahum kanu hurasa'a 'ala al-ilm qala abdullah ibn abbas radiyallahu anhuma fa qumtu ila janbihi fa wada'a rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadahu al-yumna 'ala ra'si sai na tsaya a gefen shi janb anan yana nufin gefe na hagu tunda ya zo a wata fa qamtu an yasari fa akhadha bi ra'si min wara'ihi fa ja'alani an yaminihi thumma akhadha bi udhuni bi udhuni al-yumna ya kamo kunnina na dama fa fatalaha ya dan motsa shi haka kaga ba a ce ko fa salla raka'atayn annabi ya raka'a biyu thumma raka'atayn ya ƙara yin raka'a biyu thumma raka'atayn ya ƙara thumma raka'atayn thumma raka'atayn qala ma'an ma'an ibn isa yace sittu marratin so shida yayi wasu kuma suka ce so biyar kaga biyu cikin shida sha biyu kenan suka ce biyu cikin biyar bi- goma kenan sun ma'autara autara bi wahida ya ani kaga bai wuce sha ɗaya ba ɗin kenan ko sun mataja hatta ja'ahu almu'adhdhin annabi ya kwanta har sai lokacin da mai kiran sallah ya zo mishi fa qama fa salla rak'atayn annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya miƙe ya salla raka'a biyu khafifatayn wanda ba su da nauyi raka'atul fajr kenan dan ba a tsawaita ta thumma kharaja fa salla subha sannan ya fita ya je sallar asuba hadhihi hiya hayatu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fi baitihi fa bimithlihi falyakun uswatuk faltakun uswatuk na'am نعم أحسن الله إليكم قال حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء قال حدثنا وقيع عن شعبة عن أبي جمرة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل ثلاث عشرة ركعة نعم أبو كريب محمد بن عبد ال- بن ع- بن العلاء بن كريب دقى وكيع بن الجراح دقى شعبة بن الحجاج دقى أبو جمرة آه، الضبعي كينان آه، نصر بن عمران ثقة ثبت من رجال الجماعة ومن الطبقة الثالثة يا رسول الله إشرين دتكوس وهو من تلامذة ابن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال يتي كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل ثلاث عشرة ركعة kaga can takan ce bai bai wuce sha ɗaya amma dai yakan yi sha uku an gane ko yakan yi sha uku suka ce in an lissafa sha uku ma'ana ko wasu rakawo'i biyu da ita na Aisha ba ta lissafi da su da su yakan yi su kamar matashiya ne na qiyamul layl khafifatayn yake yin su wanda hadithan na cikin muslim na'am السلام الله عليكم wa ilaikum قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن زرارة ابن أوفى عن سعد, عن سعد بن هشام عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا لم إذا لم يصلي بالليل منعه من ذلك النوم أو غلبته عيناه صلى من النهار ثنتي عشرة ركعة Kutaiba ibn Sa'id daga Abu Awana daga Qatada daga Zurara ibn Aufa al-Amiri Abu Hajib al-Basri qadiha qadi Basra kana thiqatun 'abidun min rijali al-jama'a wa min at-tabaqati ath-thalitha akace ya rasu faja'atan wa huwa fi as-salah a cikin sallah ya rasu shekara ta 93 shekarar 93 rijal jama'a daga sa'ad ibn hisham sa'ad ibn hisham ibn amir al-ansari al-muzani wanda shi ma istushhida bi ardil hind min al-mujahidin can ya rasu a gurin yaki na hasibuhu min ash-shuhada insha Allah thiqa ne min al-thalitha shi ma min rijal jama'a daga Aisha radiyallahu anha ummul mu'minin tace annabi sallama ya kasance idza lam yusalli min al-billayl in bai yi sallar dare ba mana'ahu min zalika an-nawm ya zama bacci ne ya hana shi ba wato ba man cewa yi ba amma ya zama bacci ya mai yawa wato kulufu min al-a'mali ma tutiqun sallama ce in zaka yi aiki kai abin da kake iyawa yana jin baccin amma yana farke yana tune amma sai ya ga bacci ya mai nauyi kawai sai ya kwanciya shi ba laifi ba ne haka da kai sallah kana kana kana bacci baka kaje ka zagi Allah ma baka sani ba wal iyadu billah bara ka kwanta haka um manzo sallallahu ya ga wa ummuna hafsa ko igiya ya gani a jikin masallaci an rataye shi wannan fa aka ce hafsa ce in ta gaji take makalewa hannunta dan kar ta fadi ya ce a kan kin ji bacci ki kwanta aw ghalabatu aina ko kuma bacci ne ya kwashe shi bai samu ya yi sallah ba, kaga da bambanci wannan da kanshi ya kwanta ya baccin shi ya haƙura wannan kuma bacci ya kwashe shi bai yi sallah ba salla minan nahari thintai asharata raka'a to sai ya raka'a goma sha biyu wato ainihin ah, da rana minan nahar ana wasu sun fassara da lokacin walha yasa suka ce ba a yin sallar walha sai ga wanda ya rasa qiyamul layl ibnu qayyim ya karfafi wannan ra'ayi to amma hadisin da ya kawo raka'a sha biyu na walha bai tabbata ba mafi yawan raka'o'inta da ya tabbata raka'a takwas ne hadisin ummu hani da yake cikin bukhari na fata an gane to amma raka'a sha biyun wasu sai suka fassara ta da rawatib to wasu ma rawatib ko yayi qiyamul layl ay yana yin su yana yin su almuhim dai lokacin walha kana iya rama abin da ya kubce ma na wiridin daranka hadisai cikin muslim sun tabbata wiridi baka ka dauka irin na yan bid'a an ce wiridi ko an ce wazifa wani aiki da ka saba yi ko da yaushe kawai to ka saba qiyamul layli raka'a bakwai sai bacci ya dauke ka to ya ka bari lokacin walha sai ka yi su za a rubuta ma lada ka annaka sallaita halayla na'am
ana sai ga wanda yake shan barci kuma ga sallar farilla ita wannan daurewa zai yi sallar farillan da ya daure ya daure bakin kokarin shi gurin halarto khushu'i da azamatullah azza wa jal in akwai wani abu da zai dan iya yi da zai haffafa mai baccin kamar wanka misali na'am ya je ya watsa ruwa haka ko ya kila hadda sababin yunwa na'am dan nemi dan garin rogon shi ko tafiyo kan shi ya hauda ya je dai yayi farillan nan yawa ita kitaban mawquta ne Mm, in akwai wani firemi kusa ni ba ma kawo firemin a kai na ba mun fi kawo su madara kusa na'am
السلام الله عليكم وإليكم.
قال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة عن هشام يعني بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قام أحدكم من الليل فلي فل فل فليفتتح صلاته بك- بركعتين خفيفتين na'am daga muhammad ibn al'ala daga abu usama muhammad ibn al'ala shine abu kurayb abu usama hamad ibn usama daga hisham wato ibn hassan al-azdi al-qurdusi thiqatun min athbatin nasi fi ibn sirina lakin riwaya shi daga al-hasan da ata fiha maqal taqaddama al-kalamu fi daga Muhammad ibn Sirin daga Abu Hurairah radiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza qama ahadukum min al-layli falyaftatih salatahu bi rak'atayn khafifatayn shine muka yi ishara dazu نعم mutum zai yi qiyamul layli ya bude sallar daren shi da raka'o'i biyu masu sauki haka kenan koda a tahajjudi kana iya yin ta ba a jam'i ba a zo kafin a fara sai kai raka'a biyu ka jira liman an gane ko ai na'am أحسن الله إليكم قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس حاء وحدثنا إسحاق بن موسى قال حدثنا معنى قال حدثنا مالك عن عبد الله بن قيس عن أبيه أن عبد الله بن عبد الله بن قيس بن مخرمة أخبره عن- عن زيد عن زيد بن خالد الجهني أنه قال لا لأرمقن صلاة رسول الله صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فتوسدت عت- عتبته أو فسطاته فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين خفيفتين ثم صلى ركعتين طويلتين طويلتين طويلتين ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين دون اللتين قبلهما ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما ثم أوتر فذلك ثلاث عشرة ركعة نعم آه، daga Qutaybah ibn Sa'id an Malik ibn Anas ya hawala Ishaq ibn Musa al-Ansari daga Ma'an ibn Isa daga Malik daga Abdullah ibn Abi Bakr Abdullah ibn Abi Bakr ibn Muhammad ibn Amr ibn Hazm al-Ansari al-Madani النجاري المدني ال- ال- القاضي آه، wato ainihin ya ruwaito daga gare shi wanda shi min rijalil jama'a ya rasu 135 daga baban shi ko baban shi abubakar ibn muhammad ibn amr ibn hazm al-ansari wa huwa thiqatun min al- min al-khamisa thiqatun abidun ah, ya rasu 120 daga yana cikin tabaq min rijal al-jama'a tabaqat al-khamisa daga abdullah ibn qais al-muttalibi wanda shi sahabi ne lahu ru'ya lahu lahu ru'ya daga abdullah ibn qais ibn makhrama ko daga eh, zaid ibn khalid al-juhani as-sahabi al-mashhur annahu qala la amru la armuqanna salata an-nabi sallallahu alaihi wa sallam ce wallahi sai na kula tarammuk shine al-muraqaba sai na kura- kula na bibici sallar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama fatawassattu atabatahu sai na tada kai da dokin kofar shi inda in zai wuce sai ya tada ni gane ko haka ake son mutum da hikima ya zo kofar ɗakin annabi sallama sai ya kwanta yana yaro karami ne au fustatahu ko cewa ya khaima ta annabi kenan ataba in ya zama a gi- a gari ne نعم fustat kuma ya zama a a daji ne a hanya ana kafa ma annabi khaima da yake hutawa cikinta fa salla rasulullah sallama raka'atayn khafifatayn sai annabi ya raka'a biyu masu sauki guda biyu kaga kenan na bude sallar da rako thumma salla raka'atayn tawilatayn sannan sai ya dogayen raka'o'i biyu tawilatayn tawilatayn shida kenan thumma salla raka'atayn wa huma duna allatayn qablahuma ko kuma tawilatayn na tawkidi ne kai fa dogaye ne matukar tsawo gare su kun san sallar daren annabi ai wata rana ibn mas'ud ya bi shi sallah ya ce na so in yi mugun abu aka ce me kaso kai ya ce na so in zama na amma kuma annabi na tsaye ni ina zaune ai sefa bon نعم shine yake nufi yayi ya karanta baka- ba- bakara yayi nisa'i ya dawo ya ali imran ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما ya ƙara yin wasu raka'o'i biyu ba su kai wancan wa'incan guda biyun ba kaga kenan da ya khafifataini ba ta cikin lissafin dogayen salloli da ya fara doguwa sosai sai yayi wadda ba su kai wa'innan tsawo ba sai yayi wadda ba su kai wa'innan tsawo ba thumma salla raka'atayn wa huma dun latayn qablahuma thumma salla raka'atayn wa huma dun latayn qablahuma thumma salla raka'atayn wa huma dun latayn qablahuma aga waɗannan takwas din da yayi dukkan su ba su kai mi wa'incan biyun na farko tsawo ba haka ake so in za ka yi sallah ya zama raka'o'i biyun farkonka sun fi na biyun bayan su gi tsawo haka sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam take haka Sa'ad bin Abi Waqqas ya gaya ma Umar lokacin da mutanen iraq suka mai sharri suka ce la yuhsinu yusalli ita wani mutumin banza ya ce sa'ad ba bai iya sallah umar ya kira shi ya ce to ba ni labarin yadda kake sallah sai ya gaya mai irin wannan sallah ya ce kuma haka na ga annabi yana yi umar ya ce za ka zannu bika ya aba ishaq dama haka muke zaton ka kawai sharri ne amma dai ka'ida ta tathabbuti in ja akun fasiqun bi naba'in fatabayyan shi yasa na tambaye ka shine sa'ad har ya ji haushi yamma mutumin addu'a ce Allahumma tawwil umrahu wa kaththir faqarahu wa a'mi a'mi 'aynahu wa 'arridhu lil fitna tsawon rayuwa ya makance ya talauce shiga cikin tashin hankali karshe aka kashe shi a cikin taron wanda suka yaki suka kashe sayyidina Hussein tare da su Shamir ibn Zuljaushin ba a taba waliyai a zauna lafiya waliyan Allah fa ba waliyai na alkyabba ba irin wancan na ƙarya yana banza ta fi su ثم أوتر سير وتري فذلك ثلاث عشرة ركعة kaga raka'a goma sha uku kenan kenan ana iya yin sha uku amma dai muka ce waccan khafifa ta ne su farko ake yin su ko malam bashir na malam bashir ya ji wa ilaikum عن ابي سلمه بن عبد الرحمن انه اخبره انه سال عائشه رضي الله عنها كيف كانت صلاه رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان فقالت ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزيد في رمضان ولا في غيره على إحدى عشرة ركعة يصلي أربعا لا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي أربعا لا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي ثلاثة قالت عائشة رضي الله عنها قلت يا رسول الله أتنام قبل أن توتي فقال يا عائشة إن عيني تنامان ولا ينام قلبي الله أكبر سحاق بن موسى الأنصاري مع مالك سعيد بن أبي سعيد المقبري لك أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف يتي يتنبي عائشة يا سلر درن أن سلمة كسنت رمضان تتي ما كان رسول الله سلم ليزيد في رمضان ولا في غيره على إحدى عشرة ركعة نبو بايا تبك آرا وأكر ركعة قوم شاء لرمضان كو أو ننسى يصلي أربعا كان يتتافد والنرك وإن بيو السافي يكن يركعة لا تسأل عن حسنهن وطولهن كركت أبن تكيكن سوانسو لك kyawunsu duk sun wuce inda kake tsammani gurin tsawo da kyawu annabi sallama ya fi kowa iya sallah thumma yusalli arba'an sanan yayi wasu hudun la tas'alan husnihin wa tulihin kuma hudun fa la yajlisu illa fi akhirihin wa wai ai biyu a zauna sannan a miƙe ba a shabbaha sallar nafila da sallar farilla shi yasa ko za a hada shafa'i da witri ba a zama tsakani sai zaman karshe kawai kun gane ko thumma yusalli thalathan sannan yayi raka'a uku a tare suma قالت عائشة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله أتنام قبل أن توتر yanzu kana yin kwana kafin kai wuturi da ya ji a wancan hadisin in yayi wato ainihin karshen dare sai ya dan kwanta amma sai ya sa tafin shi kuncin shi a cikin tafin hannun shi fa qala ya aisha to inna aynayya tanamani wa la yanamu qalbi hadhihi khususiyatun li sayyidina rasulullah rasulullah sallallahu alaihi wasallam idanuwa na suke bacci yace amma zuciya ta ba ta bacci da kai yanzu da ido ya yi bacci akwai masu taurin ka yance ka yi kwana ce a tsaye nake wakila an ƙila gulmar shi ne a gurin bai sani a tsaye nake kawai in ka yi kwana ka yi kwana ai ba laifi ba ne ala innahu laysa fi an-nawmi tafriq inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce babu sakaci a cikin bacci sai dai in baccin sakacin an kira sallah ya kaje ka kwanta a gan baka samu jam'i ba kai ne baka so ba ko na'am احسن الله اليك قال حدثنا اسحاق بن موسى قال حدثنا معمر عن مالك قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن عروه عن عائشه رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل احدى عشره ركعه يوتر منها بواحده فاذا فرغ منها اضطجع على شكله الايمن قال حدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا معمر عن مالك عن ابن شهاب نحوه قال حا وحدثنا قتيبه عن مالك عن ابن شهاب نحوه gidansu maliku muka shigo ku ishaq wani musa al-ansari daga ma'an daga malik daga ibn shabin az-zuhri daga urwa daga aisha ma athbata hadha al-isnad radiyallahu ta'ala anha tace anna rasulullah sallallahu kana yusalli min al-layli 11 rak'a annabi yakan yi raka'a 11 da daddare yutiru minha bi wahida yana yin witri da raka'a daya a ciki yin witri da raka'a daya ba laifi bane an dan tsegumi yazo ya samu ibn abbas ce mu'awiyar raka ɗaya yake witiri sai ce baka san cewa sahabin annabi ba inji ibn abbas sai yau sahabi ne yayi abu da jahilci ai sunna ne man sha an yutira bi wahidatin falyutir an gane fa idza faraga minha taja'a ala shiqqihi al-ayman in ya kare witirin sai kishin gida kan tsagin jikin shi na dama wato kafin alfijir ya fito sai ya dan jira kadan ya dan yi bakam to kaga mu daga bakam din nan ne wani lokaci sai ka ji zakaruna ta kuka ma ibnu abi umar daga ma'an daga malik daga ibnu shihab ya kara kawo shi ta hanyar qutayba daga malik daga ibnu shihab nahwahu kaga anan qutayba ya kwaci ibnu abi umar na'am
صلى الله عليه وسلم قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا يحيى بن ادم قال حدثنا سفيان الثوري عن الاعمش نحوه hannad ibn sari daga abul ahwas sallam ibn sulaim daga al'amash suleiman bin mihran daga ibrahim bin yazid an-nakhai daga al-aswad bin yazid an-nakhai daga ummuna aisha radiyallahu anha tace kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli min al-layl tis'a raka'at annabi yana yin raka'a tara kaga can 11 13 kenan lokaci yakan yi tara an gane ko ya ƙara kawo shi daga mahmud ibn ghailan yahya ibn adam yahya ibn adam ibn sulaiman al-kufi abu zakariya maula bani umayya thiqatun hafizun fadilun min kibari at-tasi'ati ya rasul 203 min rijal al-jama'a daga sufyan thawri daga a'mash nahwahu na'am قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عروة بن مرة عن أبي حمزة رجل من الأنصار عن رجل من بني عبس عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم من الليل قال فلما دخل في الصلاة قال الله أكبر ذو الملكوت والجبروت والكبرياء والعظمة قال ثم قرأ البقرة ثم ركع ركوعه نحو من قيامه وكان يقول سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم ثم رفع رأسه فكان قيامه نحو من ركوعه وكان يقول لرب الحمد لرب الحمد ثم سجد فكان سجوده نحو من قيامه وكان يقول سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى ثم رفع رأسه فكان ما بين السجدتين نحو من السجود وكان يقول ربي اغفر لي ربي اغفر لي حتى قرأ البقرة وآل عمران والنساء والمائدة أو الأنعام والمائدة أو قال الأنعام قال شعبة الذي شك في المائدة والأنعام شعبة الذي شك في المائدة نعم.
والأنعام قال أبو عيسى وأبو حمزة اسمه طلحة بن زيد وأبو ذمرة الضبعي الضبعي اسمه نصر بن عمران نعم آه، محمد بن المثنى دغ محمد بن جعفر دغ شعبة دغ عمرو بن مرة دغ أبو جمرة تو أبو جمرة طلحة بن يزيد الأيلي أبو جمرة آه، أبو حمزة مولى الأنصار وثقه النسائي وكفى به توثيقا أنغانيكو من الثالثة آه، من رجال البخاري والأربعة آه، الرجل من بني عبس daga wani mutum daga kabilar banu abs kabilar su hudhaifa wanda eh, kabilar su ammar afwa wanda shi wannan rajul din ba ambace shi ba daga hudhaifa ibn al-yamani radiyallahu anhu annahu salla ma'a an-nabi sallallahu alaihi wasallam min al-layl yayi salla da daddare tare da annabi qala falamma dakhala fi as-sala qala ya shiga cikin salla sai ya ce Allahu akbar dhul malakuti wal jabaruti wal kibriya'i wal azama girma ya tabbata ga Allah ma'abocin wato malakut mallakan dukkan kowa wal jabarut ma'abocin iko da izza wal kibriya ma'abocin girman kai da nuna isa wal azama ma'abocin girma da kasaita azza wa jalla ثم قرأ البقرة ثم ركع ركع ركوعه نحو من قيام يي دوغر ركوعي كوتن كوتن تسيوار da yayi a tsaye wa kana yaqulu subhana rabbiyal azim subhana rabbi ana ta maimaita subhana rabbiyal azim ba yi so biyu ba yana ta maimaita shi thumma rafa'a ra'sahu fa kana qiyamuhu nahwa min ruku'i sai ya zama tsayuwar da yayi bayan ya dago daga ruku'i kusan tsayuwar da ya a ruku'i tsayuwar tsakanin ruku'i da tafiya sujudi fa ai kun ga ko a hadisin Anas da yace a riwayar Thabit al-Bunani yace Anas dan Malik yace la alu inni la alu an usalli bikum kama kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli bina yace fa kana Anas yasna'u shay'an ma arakum tasna'una كان إذا رفع رأسه من الركوع نصب انتصب قائما حتى يقول القائل إنه قد نسي yakan dade in har wani ya ce kai wannan kodi ya manta sallah yake kuma a ce a dan zungure shi aji kuma duk cikin sallah ne kuma ya ce irin sallar annabi sallallahu alaihi wasallam gashi nan نحو من قيام وكان يقول سبحان رب آه نعم ثم سجدكم وكان يقول لربي الحمد لربي الحمد بعد رفعه من الركوع كان ربي الحمد قول ربي الحمد ثم سجد فكان سجوده نحوا من قيامه وكان يقول سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى ثم رفع رأسه فكان ما بين السجدتين نحوا من السجود شيما كما سجود شيما نحوا من القيام كو وكان يقول ربي اغفر لي ربي اغفر لي نعم ميتاش حتى قرأ البقرة وآل عمران والنساء والمائدة أو الأنعام شعوبا شيني يشكو مائدة يكو أنعمني abu isa tarmidhi ya ce abu hamza a cikin wannan isnari shine talhatu ibn zaid lakin na sahih ibn yazid wa abu jamra ad-dubai shine nasr ibn imran wanda ya gabata a baya aina wato nan ya dan ya raba su ne ai ba ambaci abu jamra ba ko abu hamza ne dan kakka dauka mutun ɗaya ne sai abu jamra shi talhatu ibn yazid shi kuma abu أبو حمزة طلحة بن يزيد أبو جمرة شيكما نصر ابن عمران نعم أحسن الله إليكم قال حدثنا أبو بكر بن محمد بن نافع البصري قال حدثنا أبو الصمد بن عبد الوارث عن إسماعيل بن مسلم العبدي عن أبي المتوكل عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قام رسول الله صلى الله عليه وسلم بآية من القرآن ليلة
نعم أبو بكر بن محمد بن نافع البصري شنو مح... أبو, محمد... أبو بكر ابن أحمد ابن نافع با محمد بكر بن أحمد شي فهكا دي في شهر ابن أحمد ابن نافع العبدي أبو بكر البصري مشهور بكنيته صدوق من صغار العاشرة آه لكن تغير حفظه بأخرة يا رسول ريبيو دا أربعين daga Abdulsamad ibn Abdul Warith Abdulsamad ibn Abdul Warith ibn Sa'id ibn Zakwan at-Taimi al'ambari sadukun thabtun fi shu'ba riwaya shi daga shu'ba karfafafa ce min at-tasi'a ya rasu 206 ko da bakwai wa min rijalil jama'a Isma'il bin Muslim al-Abdi qadi Qais kenan ko kuma qadi Jazira ثقة من رجال مسلم والترمذي وابن ماجه ومن الطبقة السادسة abu mutawakil abu mutawakil annaji kenan mashhurun bi kunyati sai dai sunan shi ali ibn daud ko ibn duad abu mutawakil annaji as-sami al-basri mashhurun bi kunyati thiqatun min ath-thalitha ya rasul 106 ko wasu suka ce 108 min rijalil jama'ati aidan rijali al-jama'a daga ummuna aisha radiyallahu anha tace qama rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama bi ayatin min alqur'ani laylatan nabi yayi qiyamul layli da wata aya ta alqur'ani tsawon tsawon dare guda wannan hadisin ya bayyana cikin sahihain cewa ya karanta in tu'adhibuhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim yayi ta maimaita ta har sai da alfijir ya fito Allahu akbar ai na'am
عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه انه قال صليت ليله مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يزل قائما حتى اممت بامر سوء قيل له وما اممت به قال هممت ان اقبل وادعى النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا سفيان بن مكي قال حدثنا جرير عن الهامش نحو نعم محمد بن غيلان سليمان بن حرب بن أبي خيثمة وأبو خيثمة إنكينا دق شعبة دق أعمش دق أبو وائل شقيق بن سلمة دق عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال يتي صليت ليلة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يزل قائما أنه بيقشي ينا سلى حتى هممت بأمر سوء سيدنا سوني موغن أبو qila lahu wa ma hamamta bihi me kai yunkurin yi wanda bai da kyau qala hamamtu an aq'uda wa ada an nabiyya sallallahu alaihi wasallama nayi yunkurin in zauna in bar annabi sallallahu alaihi wasallama ya kawo hadisin ta wata hanyar na'am da ita sufyan da ibn waki' shi yana da rauni daga jarir ibn abdul hamid daga al-a'mash sulaiman ibn mihran na'am
يقرأ وهو جالس فإذا بقي من قراءته قدر ما يكون ثلاثين أو أربعين آية قام فقرأ وهو قائم ثم ركع وسجد ثم صنع في الركعة الثانية مثل ذلك نعم إسحاق بن موسى الأنصاري دقى معا دقى مالك دقى أبو نضرة آه عن أبي نضرة سالم ابن أبي أمية كان سالم ابن أبي أمية التميمي مولاهم المدني wanda yake ainihin wato thiqatun thabtun ne wa kana yursilu min at-tabaqati al-khamisa ya rasu 119 suka ce ma ya kai 130 129 suka ce da 33 daga Abu Salama ibn Abdurrahman ibn Auf daga Aisha radiyallahu anha tace Annabi sallama yakan yi sallah a zaune wato tana nufin karshen rayuwar shi galibi sallar shi a zaune yake ta nafila ta qiyamul layl فيقرأ وهو جالس سي كراتون قرآن شي أنا زوني تكرا كراتين شي فإذا بقي من قراءتي قدر ما يكون 30 أو 40 آية in ya rage abin da ya yi saura ya ruku'i bai wuce aya 30 ko 40 ba kaga can kila ya yi 100 ko da 50 ko kama fakara a wahuwa ka'imun duk da haka sai ya daure ya miƙe ya ƙa'i aya 40 ko 30 a tsaye sun maraka'a wa sajada sun masana a fin raka'a ta thaniyati mithla zalik raka'a ta biyu ma sai ya yi kala haka na'am alaikum
سألت عائشة رضي الله عنها عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تطوعه فقالت كان يصلي ليلا طويلا قائما وليلا طويلا قاعدا فإذا قرأ وهو قائم ركع وسجد وهو قائم وإذا قرأ وهو جالس ركع وسجد وهو جالس.
أحمد بن منيع دقا هشيم بن خالد كو دقا خالد الحذاء بن مهران كينان أبو المنازل دقا عبد الله بن شقيق العقيلي ثقة فقيه فيه نصب فيه نصب من رجال الإمام مسلم والأربعة من, رجال من الطبقة الثالثة يا رسول الله تقوس yace ya tambayi ummuna Aisha radiyallahu anha game da sallar annabi sallama ta tatawwi fa qalat kana yusalli laylan tawilan qa'iman yakan yi sallar dare mai tsawo a tsaye wa laylan tawilan qa'idan wata ran yayi sallar dare mai tsawo a zaune fa idza qara'a wa huwa qa'imun raka'a wa raka'a wa sajada wa huwa qa'im in a tsaye yayi sallah ta karatun wato sallah to zai yi ruku'i yayi sujudi a tsaye ne yanda aka saba yin ruku'i kenan in ko a zaune yayi karatun har karshe zai yi ruku'i to baya miƙewa sai ya ruku'in sa daga zaune ya sujudin shi daga zaune amma kaga a sifar farko yayi raka'o yayi ayoyi haka a zaune sai ya miƙe ya karasa ayoyin kaga yayi karatu a tsaye ko to sai ya ruku'i a tsaye amma in a zaune ne duka yayi sallar a zaune duka zai yi ruku'i da sujudi kun fahimta ko na'am صلى الله عليه وسلم يصلي في سبحته قاعدا ويقرأ بالسورة ويرتلها حتى تكون أطول من أطول منها na'am ishaq bin musa daga ma'an daga malik daga ibnu shahabin daga as-sa'ib ibnu yazid as-sa'ib ibnu yazid ibnu sa'id ibnu thumama talkindi ibnu akhi namir kenan laqabun shi sahabiyun saghirun lahu ahadithu qalila ya rasu 91 daga al-muttalib ibnu abi wada'a muttalib ibnu abi wada'a da shine al-harith ibnu subayra al-madani ita wato ibnu abi wada'a ita wada'a din wato ita ma aka ce mutuniyar madina ce shi sahabiyun ya musulunta a fathu makka ya ruwaito daga hafsa ummul mu'minina radiyallahu anha daga annabi sallallahu alaihi wasallam take cewa annabi yakan yi sallah a nafila shi subha ya'ni nafila shi yasa yazo a wata riwaya cewa kan annabi sallallahu alaihi wasallam la yusabbihu fi safar yani la yusalli nafila السبحة هي النافلة يكن يقاعدا ويقرأ بالسورة ويرتلها يكن كرنت سورة يريرا تي كراتو مي كيو حتى تكون أطول من أطول منها هر يزم لوكتين دي دوكا تكن كراتن تياف لوكتين دا أكي دوكا تكن كراتن ود تفيتا سو ana ya karanta surar da kai in kai ne cikin 'yan mintuna za ka yi ta shiko ya jima ciki in kai ne sai ka yi dogayen surorin da ba wannan ba shine take nufi na'am sallallahu alaihi wa sallam hadithana muhammad bin الحسن بن محمد الزعفراني قال حدثنا حجاج بن محمد عن ابن جريج قال اخبرني عثمان بن ابي سليمان ان ابا سلمه بن عبد الرحمن اخبره ان عائشه رضي الله عنها اخبرته ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يمت حتى كان اكثر ثلاث وهو جالس الحسن بن محمد الزعفراني صاحب الشافعية قبات الحجاج بن محمد هو المسيسي الأعور اختلط ببغداد لما قدمها وهو ثقة ثبت عن ابن جريج دقى عثمان ابن أبي سليمان سمان ابن أبي سليمان بن جبير بن مطعم النوفلي ثقة بخاري يفتمش تعليقا دا مسلم دا أبو داود دا الترمذي تكين شمائل النسائي ابن ماجه وهو من رجال من الستة من السادسة daga abu sallama ta ibn abdurrahman yake cewa na aisha radiyallahu anha labarta mashi cewa annabi kafin ya bar duniya bai rasu ba face mafi yawancin sallar shi a zaune yake ni sallar nafila na'am أحسن الله إليكم قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا أيوب قال أن عاصم بن علي بن عمر رضي الله عنهما أنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب في بيتي وركعتين بعد العشاء في بيتي na'am wanda wannan hadisi ne mashhur ko fi sahihain Ahmad ibn Mani' Ismail ibn Ibrahim ibn Ulayya daga Ayyub ibn Abi Tamimah as-Sakhtiyani Nafi' Maula ibn Umar ibn Umar radiyallahu anhuma yace nayi sallah tare da Annabi sallama raka'a biyu kafin azhar raka'a biyu bayan azhar raka'a biyu bayan maghriba raka'a biyu bayan isha amma su a gidan shi raka'o'in nafila ta bayan maghriba da bayan isha an fi so ayi a gida asali ma sallan nafila an fi so a yi ta a gida sai dai wadda take da alaka da masallaci kamar tahiyatul masjidi ko kuma a wani mausimi da ake son haduwar musulmai cikin kaman tarawih ko qiyamul layl ai na'am أحسن الله إليكم عليكم.
حدثنا أحمد بن معين قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا أبيه النافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال حدثتني حفصة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين حين يطلع الفجر وينادي المنادي قال أيوب وأوراه قال خفيفتين Mm, wannan shi ma fi sahihain isnadin kuma kamar na sama ne hausa ce kawai aka kara ko ce na salama yana yin sallah raka'a biyu a lokacin da alfajar yake fitowa lokacin da mai kiran sallah yake kira ya zo a wata riwaya wa kanat sa'atu sa'atu la adkhulu ala annabi sallallahu alaihi wasallam fiha saboda ka'idar cewa ثلاث عورات لكم إنكم من بعد صلاة الفجر من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء nan yara hatta wanda ba ma su ainihin wato balaga ba inda ya mumayyazun mumayyazuna ne ana hana su shiga kai tsaye gurin ah, iyaye qala abu qala ayyubu wa urahu qala khafifatayn kuma haka yazo a cikin wata riwaya musarrahan na'am أحسن الله إليكم قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا مروان بن معاوية الفزاري عن جعفر بن برقان عن ميمون بن مهران عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم ثمان ركعات ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء قال ابن عمر وحدثتني حفصة بركعتين الغداء ولم أكن أرى أراهما من النبي صلى الله عليه وسلم تيبة بن سعيد دقى مروان بن معاوية الفزاري ثقة حافظ وكان يدلس أسماء الرجال دقى جعفر بن برقان جعفر بن برقان الكلابي كان صدوق يهم في حديثه عن الزهري يا رسول أريد همسن دقى ميمون بن مهران آه، ميمون بن مهران وندى كسنتي ثقة فقيه يا رسول أريد saba'in da ainihin wato hudu ah, ya, ya rasu shekara ta na'am 117 shekara 117 wa huwa min rijalil jama'ati daga ibn umar radiyallahu anhuma yake cewa na kiyaye salloli daga annabi sallama raka'a 18 na nafila raka'a 8 na nafila raka'a biyu kafin azhar da biyu bayan azhar da biyu bayan maghriba da biyu bayan isha'i 8 kenan ibn umar yace ta ba ah, wa haddathatni hafsatu bi raka'atay al-ghada ta bayan asuba to kafin asuba hafsa ce ta bani labari ta ce ya ce ban taba ganin ta ba daga annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin baya shiga gurin annabi a wannan lokaci ko Mm, na'am قال احسن الله اليكم قال حدثنا ابو سلمه يحيى بن خلف قال حدثنا بشر بن المسلم عن خالد بن الحذاء عن عبد الله بن شقيق انه قال سالت عائشه رضي الله عنها عن صلاه النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان يصلي قبل الظهر ركعتين وبعدها ركعتين وبعد المغرب ركعتين وبعد العشاء ركعتين وقبل الفجر ثنتين na'am abu salamata yahya ibn khalaf ah, aljubari kenan aljubari albahili saduqun min min al'ashira ya rasu biyu da arba'in da biyu min rijali muslimin wa abi dawud wa tirmidhi wa ibn majah daga bishr ibn al-mufaddal al-basri daga khalid ibn al-hadha Khalid ibn Mihran al-Hadda daga Abdullah ibn Shaqiq ne ce ya tambayi ummuna Aisha game da sallar Annabi sallallahu alaihi wasallama tace yana sallah kafin azhar raka'a biyu bayan azhar raka'a biyu kafin bayan maghriba raka'a biyu bayan isha raka'a biyu kafin asuba raka'a biyu na'am صلى الله عليه وسلم قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق أنه قال سمعت عرش الله بن عبد الله يقول سألنا عليا رضي الله عنه عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم من النهار فقال إنكم لا تدركون ذلك قال فقلنا ما أدرك ذلك منا شيئا وقال كان إذا كانت الشمس منها هنا كهيئتها منها هنا عند العصر صلى ركعتين وإذا كانت الشمس منها هنا كهيئتها منها هنا عند الظهر صلى أربعة ويصلي قبل الظهر أربعا وبعدها ركعتين وقبل العصر أربعة واغسل بين كل ركعتين بالتسليم على الملائكة المقربين والنبيين ومن تبعهم من المؤمنين والمسلمين.
محمد بن المثنى محمد بن جعفر شعبة أبو إسحاق السبيعي عاصم بن ضمرة السلولي كان الكوفي صدوق من رجال الأربعة رجال الأربعة يا رسول سبعين دهدو yace mun tambayi Ali ibn Abi Talib game da sallar Annabi ta rana fa qala innakum la tutiquna zalika ba ku iya qala fa qulna man ataqa zalika minna salla ga ya mana wanda ya samu dama ai sai yayi sai kana idza kanat ash-shamsu min hahuna ka hay'atiha min hahuna 'inda al-'asr salla rak'atayn manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan rana ta kasance ta fito daga ainihin wato nan kamar yadda hai'atta yanayinta take in ta fito daga yamma a lokacin la'asar to sai ya raka biyu wato yana nufin lokacin walha wa idza kanat ash-shamsu min hahuna ka ya'tiha min hahuna inda adh-dhuhri salla arba'a idan rana ta kasance ta fito daga nan wato daga tsakiyar sama kamar lokacin da ta kasance daga nan ta ainihin wato yamma kenan ta zo kusan ta dan gota kaɗan daga daga tsakiya ta yi zawali to yakan yi raka'a hudu kafin azhar kenan wai salli qabla adh-dhuhri arba'an yakan yi raka'a hudu dama kafin azhar wa ba'da har raka'atayn kaga azhar ita ana iya biyu kafin ta ko hudu kafin ta amma bayan ta dai biyu ne wa qabla al-'asr arba'an ita ma ana iya yin biyu ana iya yin hudu yafsilu baina kulli raka'atayn bit-taslimi 'ala al-mala'ikati wal-muqarrabin wan-nabiyyin wa man tabi'ahum min al-mu'minin wal-muslimin yana raba tsakaninsu da yi mawa waɗannan bayan Allah tahiyya salati wato tahiyya kenan tunda a ciki ana wato ainihin nema mawa dukkan wasu bayi na kirki aminci assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin a da sahabbai cewa suke assalamu ala Allah assalamu ala mala'ikatihi almuqarrabin assalamu ala rasulillah assalamu ala fulanin wa fulan annabi ya ce la taqulu assalamu ala Allah li anna Allah huwa salam shi Allah shi ke ba da aminci ta za a nema mai aminci wanda ke cikin damuwa ko zai iya shiga damuwa shi ake roƙa mawa aminci da aka yi can kuka ce assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin ya haɗa duk wani bawa da ke sama ko yake ƙasa kenan ya nuna raka'o'in nafila na rana su ma ba a yin raka'a sama da biyu a jere sai a biyu a sallami a biyu a sallami na dare ne kadai aka samu dalili ya nuna ana iya yin hudu a sallami kun gane ku amma na rana ita salatul laili wan nahari mathna mathna wanda yazo a wata riwaya to sai mu bar shi haka subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullah